بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تقف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل
ما شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya wanda cikin ganin damansa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan a rana ta talata a yau muna goma sha shida ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan uku shekara ta dubu da ashirin da hudu miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan ma'aikata ta tirijiri a garin ofis a nan garin bauchi a wannan shi darasinmu na goma a wannan shekara wanda a jiya in ba mu manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta hudu a cikin suratul ghafir فإن الله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد إن شاء الله تعالى ألا لما ذكرتمونا فرق سورة زوا كان آيون دوان تجبا أكنسو إن شاء الله تعالى الله يمنع البركة الله يسعى البركة شيء أبن دوان كالتا نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الح- عزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار
za mu tashi kan aya ta biyar insha Allah ta'ala na ce karanto mana daga farkon surar ne saboda mu sake jin zakin alkur'ani Allah ya sa Qur'ani ya cece mu Allah ta'ala ya ce kazzabat qablahum qaumun nuh gabanin waɗannan mutanen naka su fara ƙaryata ka to mutanen annabi nuh su suka fara ƙaryata shi wal ahzabu min ba'dihi da kuma rundunoni na al'ummomi da suka zo a bayansu wa hammat kullu ummatin bi rasulihim li ya'khudhu kowace al'umma ta himmatu game da manzanninsu domin su hallaka shi ko su kashe shi wajadalu bil batil sun yi amfani da ƙarya da shirme sun yi jayayya li yudhiru bihi al haqqa saboda su gusar da gaskiya da shi fa aqadtuhum Allah ya ce sai na kama su da azaba fa kaifa kana iqab duba ka ga yadda ƙarshen al'amarin ya kasance wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika 'ala alladhina kafaru kamar haka ne kalmar ubangijinka ta azaba ta tabbata game da kafirai annahum ashabun nar cewa su din lallai dan wuta ne su waɗannan ayoyi guda biyu da muka ji su da kuma muka ji ɗaiɗaikun fassarar kalmominsu Allah yana fara magana da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana gaya masa kazzabat qablahum qaumun nuh wal ahzab min ba'dihim waɗannan al'ummomin al'umman da aka aiko ka zuwa gare su idan ma sun karyata ka to ba su ne farau ba wajen karyatawa akwai waɗanda suka fara karyata manzanninsu su ne mutanen annabi nuhu da kuma sauran al'ummomin da suka biyo baya annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine manzon farko da Allah madaukakin sarki ya fara wato ainihin aikowa zuwa ga mutanen duniya shi yasa Allah sai ya fara da shi yace kazzabat qablahum qaumu nuhin wal ahzabu min ba'di gabanin su ƙaryata ka to akwai waɗanda suka riga su fara ƙaryatawa su ne mutanen annabi nuhu da kuma sauran al'ummomin da suka biyo su a baya dama Allah ya gaya mana inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di kamar yadda Allah ya ambata a cikin suratul nisa Allah ta'ala ya ce hakika mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu alaihi salam da sauran annabawan da suka biyo shi a baya saboda haka annabi Nuhu shine manzon farko da Allah ya fara aiko shi zuwa ga mutanen duniya ya yi musu wa'azi to shi yasa da Allah ya ce mun yi wahayi zuwa gare ka sai ce kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu da sauran al'ummo da sauran annabawan da suka biyo shi a baya har zuwa kan annabi Isa alaihi salam to shi yasa anan ma sai Allah ya ce gabanin su fara ƙaryata ka to mutanen annabi Nuhu su suka fara ƙaryata shi hakanan kuma sauran al'ummomin da suka biyo baya a wasu wajajen Allah ya ambata wasu daga cikin al'ummomin da suka ƙaryata manzannin shi kamar yadda ya faɗi a suratul hajji yace wa in yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun nuh wa 'ad wa thamud wa qaumu ibrahima wa qaumu lut wa ashabu madyan wa kudziba musa فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير الله تعالى يتي وإن يكذبون إما سنكر يتاكا سنتي كيبا منزل الله بني تو فقد كذبت قبلهم قوم نوح تو غبانوس mutanen annabi nuhu su suka fara karyatawa mutanen annabi nuhu su suka fara karyata shi wa adun wa thamud da kuma adawa da samudawa su ma sun karyata manzanninsu wa qaumu ibrahim hakanan mutanen annabi ibrahim su ma sun karyata shi wa qaumu lut hakanan mutanen annabi lut su ma sun karyata shi wa ashabu madyan hakanan mutanen garin madyan su ma sun karyata annabi shu'aib wa kudziba musa hakanan an karyata annabi musa shi ma Allah sai ya ce fa amlaitu lil kafirin sai ne makafirai talala sun ma'akaltu daga ƙarshe na dauke su ne musu azaba fa kai fa kana da ci duba ka ga yadda narko na azabar Allah take to shine anan ma Allah ya ce wa hammat kullu ummatin bi rasulihim ya'ud haka nan duk al'ummomin nan sun yunkura game da annabawansu wasu sun yunkura za su kashe annabawan wasu ma sun kashe annabawan nasu Allah ya ce wa jadalu bil batil bi yudhibu bihi al haqq sun yi tajayayya da ƙarya wai suna so su bishe gaskiya su busar da gaskiya da wannan ƙarya Allah ya ce fa akhadtuhum sai na kama su shine anan suratul hajj yace fa amlaytu lil kafirin thumma akhadtuhum sai nayi makafirai talala sai na kama su nayi musu azaba anan suratul ghafir yace fa kaifa kana iqab a suratul hajj yace fa kaifa kana nakir to kaga wannan duka yana nuna mana alkur'ani wasu ayoyin suna fassara wasu ayoyin wasu ayoyin su zo da bayani a dunkule wasu ayoyin kuma su fayyace kenan da Allah ya ce kazzabat qablahum qaumun nuhin wal ahzabu min ba'di sauran rundunoni da suka karyata manzanni Allah bai faɗe su ba anan sai ya lissafa su a wancan ayar ta cikin suratul hajji ya lissafa wasu daga cikin al'ummomin da suka karyata manzanninsu kamar yadda mun karanta a farkon suratu sad Allah ta'ala da ya ce kaddabat qablahum qaumun nuhin wa 'adun wa fir'aunu dhul autad wa thamud wa qaumun lutin wa ashabul aika ulaika al ahzab in kullun illa kazzaba ar-rusula فحق إقام الله يتي كذبت قبلهم قوم نوح غبانوس متانن النبي نوح su suka fara ƙaryata annabawa wa'adu da adawa wa fir'aunu zul autad da kuma fir'auna wanda yake ma'abucin turasa wanda mulkin sa ya kama kasa wa samud hakanan da samudawa wa qaumu lut da mutanen annabi lut wa ashabul aika da kuma ashabul aika su ne mutanen annabi shu'aib kenan ula'ikal ahzab Allah ya ce waɗannan su ne rundunoni da Allah ya faɗe su a nan suratul ghafir da yace wal ahzabu min ba'di su waye waɗannan rundunonin to su ne waɗannan da Allah ya lissafa su a cikin suratul sa kaga anan ya ce mutanen annabi nuhu sun ƙaryata annabawa da rundunonin da suka biyo su a baya to anan suratul sad sai ce da mutanen annabi nuhu da samudawa da adawa da fir'auna da mutanen annabi shu'aibu sai ce ula'ikal ahzab wa'annan sune rundunonin nan sune rundunan da aka yi magana akan su a cikin suratu ghafir Allah ya ce in kullu duka wa'annan da na lissafa su illa kazzabar rusula dukkan su sai da suka kare da manzannin su karshe me ya faru fa haqqa iqab sai hukubar Allah ta tabbata akan su shine Allah ya ce fa akhadtuhum fa kaifa kana iqab sai na kama su ne musu azaba to duba ka ga yadda hukumar Allah ta kasance yadda azabar Allah ta kasance ina fatan muna fahimta daka wannan yana nuna mana cewa in an karyata annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar Allah yana rarrashin sa kamar yadda yace wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qabli imma sun karyata ka to ai gabanin kai an karyata wasu manzanni kenan ba kai bane farau ba kan ka aka fara karyatawa ba kenan wannan yana koya mana ga dukkanin manzanni da wanda suka biyo bayan su akan turbar su ta da'awa da karantarwa idan wani ya karyata ka ko ka karanta aya wani ya ce bai yadda ba ko ka karanta hadisi wani ya karyata to sai ka tuna da wannan ayar kadzabat qablahum qaumun nuhin wal ahzabu min ba'di sai ka tuna da Allah ya ga mu annabi cewa gabanin shi mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni hakanan kuma wasu daga cikin al'ummomin da suka biyo baya hakanan Allah ya ce to haka duka annabawan haka suka dinga fama wasu aka yi kura a kashe su wasu aka kashe su wasu aka yi ta musu barazana da wasu abubuwa fir'auna ya ce ma annabi musa la in ittakhadta ilaha min ghairi la aj'alannaka minal masjunin in har ka bauta ma wani Allah ba ni ba turan sa cikin yan gurfi da laka shiga gurfi mutanen annabi nuhu suka ce masa la'in lam tantahi ya nuhu la takunanna min al marjumin suka ce masa ko dai ka bar wannan da'awar ko mu je nuna mutanen annabi nuhu suka ce la'in lam tantahi ya nuhu la takunanna min al mukhrajin ko dai ka bar wannan da'awar ko mu kore ka daga gari Allah ya fadi kuma surati Ibrahim yace wa qala alladhina kafaru li rusulihim لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا kafirai suka ce wa manzanninsu ko dai mu kore ku daga garinmu ko kuma ku dawo ku da hanyoyi Allah ya ce ta auha ilayhi rabbuhu da nulikan da zalimi Allah ya musu yi wa manzanninsu wahayi ya ce kar ku ji so kar ku ji nan komai mun yi muku alƙawarin za mu halakar da azzalimi wal miskinan da kuma alhamdulillah ba'di za mu zaunar da ku a bayan ƙasa bayan ba sa nan za mu hallaka azzaluman kuma mu ba ku dama ku zauna a bayan ƙasan bayan ba su zalikan man khafa maqami wa khafa wa'id saboda haka Allah ya ce wa hammat kullu ummatin bi rasulihim yaqulu wa jadalu bil batil li yudhibu bihi al haqq fa akhadtum haka nan suka yi ta amfani da karerayi da yawa damuwarsu suna tsoron su musar da gaskiya suna so su batar da gaskiya Allah ya ce kuma dama wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura kamar yadda ya ambata cikin suratul al-an'am Allah ya ce haka nan kowane annabi muka sanya mishi abokin gaba cikin shekaru shekaru cikin mutane da aljini kowane annabi yana da wannan kowane annabi yana da wannan shubha da mutane suke kokarin su jefa don su yi amfani da ƙarya domin su kusan da gaskiya kowane annabi sai da ya fama da wannan haka nan dume karantarwa shi ma dole sai ya yi fama da wannan wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira Allah ya ce haka nan muka sanya ma kowane annabi muka sanya masa abokin gaba cikin mujrimin masu laifi kamar yadda ya fara cikin suratul furqan saboda haka kowane annabi sai da ya fama da irin wayannan mutane Allah ya ce fa'aqadtuhum sai na kama su Allah ya taimaki gaskiya akan karya dama Allah ya ce bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil fayadmaghu fa idha huwa zahiq wa lakum al wayl mimma tasifun Allah ya ce haka nan muke daukan gaskiya mu wurgi karya da ita sai gaskiya ta tawarwata karya ta lalata karya sai ƙarya ta zama rusasshiya ta zama ta gushi babu ita wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa Allah ya ce fa kaifa kana iqab sai Allah ya ce wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika 'ala alladhina kafaru haka nan kalmar ubangijinka ta azaba ta tabbata ga kafirai annahum la yu'minun cewa da za su taɓa yin imani ba haka nan kalmar ubangijinka ta tabbata game da kafirai Allah ce ba za su taɓa yin imani ba na ka karanta ayin gaba
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
ci gaba
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم
ci gaba وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم
masha Allah barakallahu fiik Allah ta'ala ya ce alladhina yahmiluna al-arsha Allah ya ce mala'iku wanda suke rike da al'arshin Allah mala'ikun da suke rike da al'arshin Allah wa man haulahu da waɗanda suke kewaye da al'arshin Allah yusabbihuna bihamdi rabbihim suna masu tasbihi da godiya ga ubangijinsu wa yu'minuna bihi suna kuma imani da Allah wa yastaghfiruna lillazina amanu suna masu neman gafara ma waɗanda suka yi imani suna cewa rabbana ya ubangijinmu wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma suna cewa ya ubangiji ka yalwaci komai da rahamarka da iliminka faghfir lil ladina tabu Allah kai gafara ma waɗanda suka tuba wattaba'u sabilaka waɗanda suka tuba suka bi hanyarka wa qihim azabal jahim Allah ka tsare su daga azabar wutan jahim rabbana ya ubangijinmu wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum Allah ka shigar da su aljannan zama wacce kai musu alkawari wa man salaha min aba'ihim da waɗanda suka kyautata suka gyaru cikin iyayensu wa azwajihim da matansu wa zurriyatihim da zuriyoyinsu innaka antal azizul hakim Allah kai ne mabuwayi Allah kai ne mai hikima wa qihimus sayyi'at Allah ka tsare su daga mugun ji da mugun gani wa man taqis sayyi'ati yawma idhin duk wanda ka kiyaye shi daga mugun ji ka kiyaye shi daga mugun gani a wannan rana ta alkiyama faqad rahimta hakika lallai kai mishi rahama wa zalika huwa al-fawz al-azim wannan kuma shine rabo mai girma waɗannan ayoyi guda uku a cikinsu na farko allah maɗaukakin sarki yana mana bayani game da wasu mala'iku da kuma addu'o'in da suke yi ma bayin allah masu imani allah ya ce allazina ya hamilunan arshi mala'iku waɗanda suke rike da al'arshin allah mala'ikun da suke rike da al'arshin Allah al'imamu ibn kafirin Allah ya masa rahama yana cewa yukhbiru ta'ala anil mala'ikatil muqarrabin min hamalatil arshil arba'a wa man hawlahu min al makrubiyin bi annahum yusabbihuna biham min al kurubiyin bi annahum yusabbihuna bihamdi rabbihim Allah madaukakin sarki yana mana bayani yana ba mu labari game da mala'ikunsa makusanta waɗanda suke rike da al'arshinsa wanda ibnu kasirin ya ce mala'iku guda hudu su ne suke rike da al'arshin allah a yanzu cewa waɗannan yusabbihu da bihamdi rabbihim ai yukari nuna bainar tasbihi dali ala nafiyin naqa'is wa tahmidil muqtadi liisbati sifatil madh Allah madaukakin sarki yana tabbatar mana da cewa mala'ikunsa sun hada abubuwa guda biyu suna tsarkake shi suna tasbihi wanda hakan yana tsarkake ubangiji daga dukkanin wata nakasa sannan kuma suna gode masa wanda godiyar da suke yi kuma tana tabbatar ma Allah da dukkan wata siffa ta jinjina da godiya kaga sun hada abu biyu kenan sun tsarkake Allah ga daga duk wata siffa ta naƙasa sun kuma tabbatar ma Allah duk wata siffa ta kamala shi yasa yace yusabbihuna bihamdi rabbihim sun hada suna tasbihi kuma suna gode ma Allah wa yu'minuna bihi suna masu imani da Allah yace ai khashi'una lahu adilla bayna yadayhi suna masu tawali'u gaba ga gaba ga Allah suna masu kankan da kai gaba ga Allah wa annahum yastaghfiruna lilladhina amanu sannan kuma Allah yana tabbatar mana cewa su din wayannan mala'ikun suna neman gafara wa masu imani suna nema wa masu imani gafara ay min ahli al-ardi mimman amana bil ghaib suna neman gafara ma mutanen duniya waɗanda suka yi imani da gaibu me suke roƙa wa masu imani suna cewa rabbana ya ubangijinmu wasai ta kulle shi'in rahmatan wa ilma Allah ka yarwaci komai da rahamanka da iliminka duk abin da ake yi ka sani da mai kyau da mara kyau duka ka sani sai dai rahamarka ta yarwaci komai ya rahmu kamar yadda Allah ya faɗa wa rahmati wasi'at kulle shay rahamarka ta yarwaci dukkanin laifi dukkan komai kowa yana fatar ya ɗanɗana ne daga rumfar rahamarka da aka faghfir lil ladina tabu Allah duk waɗanda suka tuba suka dawo zuwa gare ka Allah ka yi musu gafara wattaba'u sabilaka waɗanda suka bi hanyarka Allah ka yi musu gafara wa qihim azabal jahim Allah ka tsare su daga azabar wuta kai musu kariya daga azabar wuta ya arhamar rahimin al-imam ibnu kathir sai ya ce fa qayyada Allah subhanahu mala'ikatahu al-muqarrabin an yad'u lil mu'minina bi dhahril ghaib Allah sai ya keɓanci mala'ikunsa makusanta cewa suna roƙon Allah wa muminai a lokacin da muminan ba su sani ba. Walan maka na hada min sajayar mala'ikati alaihi musalatu wassalam kanu yi aminuna ala du'a'il mu'mini li akhihi bi zahari gai wannan kuma dama yana daga cikin aikin mala'iku shine in mumini yayi ma dan uwansa addu'a a lokacin da muminin bai sani ba to sai mala'iku su ce amin kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza da'a al-muslimu li akhihi bi dhahri al-ghaib qala al-malak amin wa laka bi mithlihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idan musulmi ya roƙa ma dan uwansa gafaran Allah a daidai lokacin da ɗan uwan nashi bai sani ba
sai mala'iku su ce amin ma'ana Allah ya amsa wa laka bi mislihi kai ma kuma Allah ya baka irin abin da ka roƙa masa
to kaga su ma mala'ikun suna ma mu'mine addu'a lokacin da mu'mine ba sani ba faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka kaga su ma addu'ar sai ta kara tabbata a kansu saboda haka wannan addu'a ce da mala'iku a suke ma bayin Allah waɗanda suke masu imani to al'imam biyu kasirin kamar da kawo tafsirinsa ya ce a yau a yanzu a duniya mala'ikun da suke rike da al'arshin Allah mala'iku ne guda hudu a maran tashin alkiyama za a ninka su su koma takwas kamar yadda Allah ya ce wa ya hamilu arshi rabbika fawqahum yawma idin samaniya mala'ikun da za su rike al'arshin ubangijinka a ran tashin alkiyama mala'iku ne guda takwas a yanzu mala'iku ran tashin alkiyama su koma takwas kamar yadda wata ruwaya ta zo Allah da ya halicci al'arshinsa ya halicci mala'iku ya ce waɗannan mala'iku ku daga al'arshin nan suka ce ta yaya Allah al'arshin ya yi nauyi ba za mu iya ba Allah ce ku fara faɗin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim ku dinga faɗin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim za ku daga daga suna daga suna faɗi suna faɗi Allah ya taimake su suka daga shi shine Allah ya ce yusabbihuna bihamdi rabbi suna tasbihi tare da gode mu ubangijin su shine suna faɗin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim ko suna faɗin subhanakallahumma wa bihamdika haka wannan tasbihi ne mai daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kalimatani khafifatani alal lisan akwai wasu kalmomi guda biyu suna da saukin fada akan harshe saqilatani fil mizan suna da nauyi a mizani habibatani ila rahman Allah mai rahama na son su subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim wayannan kalmomi guda biyu ba su da wahalar fadi daga nan ka tashi kafin kai sa bakin kofar nan zaka faɗi sau goma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ba su da wahalar kwani amma a mizani nan tashin alkiyama fa akwai nauyi sannan Allah mai rahama yana son wa'annan kalmomi kenan duk wanda ya linzimci fadin su suka zama abokan rayuwarsa shi ma Allah zai kaunace shi saboda haka Allah ya ce mala'ikun nan suna addu'a suna cewa rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma Allah ka yalwaci dukkan komai da rahamanka da iliminka faghfir lil ladina tabu faghfir lil ladina tabu Allah kai gafara mu wadanda suka tuba rahamarka ta yalwaci komai iliminka ya ya yalwaci komai kamar yadda a shahar bin haushab yake cewa mala'ikun nan da suke addu'a cewa suke yi subhanakallahumma wa bihamdika lakal hamdu ala hilmika ba'da ilmika sarki da godiya su tabbata gare ka ya Allah muna maka godiya ta yadda kake da haƙuri bayan ka san duk abin da yake faruwa ka san komai amma kake haƙuri shine wasita kullu shay'in rahmatan wa ilma ka yalwaci komai da rahamanka da iliminka duk abin da mutane suke da mai kyau da mara kyau duk ka sani amma duk da haka kake musu rahama to Allah muna yi maka godiya akan haka Allah ka ƙara mana daga falalar rahamarka haka wasu suna cewa subhanakallahumma wa bihamdika lakal hamdu ala afwika ba'da qudratika wani lokacin wasu mala'iku suna cewa Allah muna yi maka godiya gashi kana da iko akan komai in ka ga dama zaka dirka ke sama da ƙasa duka amma duk da ka zama mai abuwa Allah kuma dama ya ce inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah shi ya rike sammai da ƙasai saboda kar su kauce daga inda aka ajiye su Allah shi ya rike sama da ƙasa kas sama ta rifto kar ƙasa ta rifta ƙasa Allah ya ce wala in zalata in amsaka huma min ahadin min ba'di idan sama da ƙasa suka kauce daga inda Allah ya ajiye su suka gushe ba wanda ya sai rike su in ba Allah ba to wani zai iya cewa wani zai tunani to ha to gashi ana zina ana kaza ana kaza to me yasa Allah bai rikito da sama da ƙasa ba sai Allah ya ce innahu kana halimun ghafura saboda Allah mai haƙuri ne shi Allah mai gafara ne shi duk abin da yake yi ana duk abin da ake yi yana gani amma ya rike sama bai rikito da ita ba ya rike kasan bai sa tarifta da mutane ba Allah ka kara yi mana afuwa faghfir lil ladina tabu Allah ka gafarta mu waɗanda suka tuba wattaba'u sabilaka kuma suka bi hanyarka wa qihim azabal jahim Allah ka kiyaye su daga azabar wutar jahim rabbana ya ubangijinmu wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum Allah ka shigar da su aljannan zama wacce kai musu alkawari wa man salaha min abaihi da waɗanda suka gyara suka yi aiki nagari cikin iyayensu wa azwajihim da matansu ko wa azwajihim da ire-irensu domin kalmar al-azwaj tana iya ɗaukan ma'anar mata azzauj ko ta ɗauki ma'anar miji ko kuma ta ɗauki ma'anar al-azwaj tana iya ɗaukar ma'anar wato tawagar mutum irin mutane kaga wa azwajihim da su da ire-irensu ko wa azwajihim da su da iyalansu wa zurriyatihim da zuriyarsu dama kuma Allah ya faɗi a cikin suratul ra'd ya yi faɗi jannati adinin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar Allah ya faɗi yace za su shiga cikin aljanna wa man salaha min abaihim da waɗanda suka yi aiki na gari cikin iyayensu wa azwajihim da matansu ko mazajensu ko ire-irensu wa zuriyatihim da zuriyoyinsu duk wanda ya zama mutumin kirki ƴaƴansa ko zuriyansa da matansa suka zama mutane kirki to Allah zai hada su da ire-irensu a shigar da su aljanna wallazina amanu وتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل كل امرئ بما كسب رهين الله تعالى يجي ودن da suka yi imani sanan zuriyoyin su suka biyo bayan su a bisa kyautatawa a bisa imanin da suka yi Allah ya ce za mu hada su da zuriyar su don tashin alkiyama duk mu shigar da su aljanna Allah ka sa muna cikin waɗanda za a yi mana wannan gatar al da haka suna addu'a suna wa man salaha min abaihim wa azwajihim kamar yadda na ambata kalmar azwaj tana iya ɗaukar ma'anar a ce danginsu na masu imani kamar yadda Allah ya ce ushirul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budu min dunillah fahduhum ila siratil jahim Allah zai ce mala'iku ku tattara waɗanda suka yi zalunci suka yi shirka da su da ire-iren su ku hada su shine wa idan nufusu zulmujat idan da Allah ya faɗi da tashin kiyama idan rayuka aka kulla alaka tsakaninsu da ƴan uwansu waɗanda suke irin aikinsu mutum makarantun ƙur'ani ne yana son makaranta ƙur'ani sai a haɗa shi da ƴan uwansa wannan mai sadaka ne zuciyarsa ta tsarkasu da sadaka a haɗa shi da ƴan uwansa wannan mai son zuwa masallaci ne da nan zuciyarsa ta tsarkasu a haɗa shi da ƴan uwansa wannan mazinaci ne a haɗa shi da ƴan uwansa wannan ɓarawo ne a haɗa shi da ƴan uwansa wannan kaza ne shine wai zan nufusu zurujat kenan kowa Allah zai tashe shi almarku ma man ahabba kowa Allah zai tashe shi da mutanen da yake so in kana son mutanen kirki ka tashi tare da su in kana son mutanen banza ka tashi tare da su wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wannan kuma yana nuna mana muhimmancin mutum yayi kokarin ya dinga daura zuriyarsa akan hanyar nagarta bayan kai ka zama mutumin kirki to ka kokarta wajen daure na daura zuriyarka akan wannan hanyar domin sharaɗi ma da annabi ya sa ɗa ya yi addu'a ga ubansa Allah ya karba bayan uban ya mutu shi ne awwalin da salihin da ɗaura shi ne ya zama ɗan ɗa na gari ya zama yaron nagartaccen yaro shi ne zai ɗaga ne ce Allah ka gafarta wa mahaifina Allah ka gafarta wa mahaifiyata kuma Allah ya karba amma in ba nagartacce ba ne to wanda ba nagartacce ba ka yi babu ma tabbacin ma zai addu'a ko ba zai ba balle ya je mutum Allah zai amsa ko ba zai amsa ba haka Allah ya ce suna addu'a suna cewa innaka antal azizul hakim lallai Allah kai ne mabuwayi kai ne mai hikima wa qihimus sayyi'at Allah ka tsare su ka kiyaye su daga mugunci da mugun gani a wannan rana tashin alkiyama duk waɗanda suka tuba suka bi hanyar ka suka yi imani suka gyara ayyukansu Allah ka tsare su daga mummunan gani da mummunan gani a ran tashin alkiyama wa man taqis sayyi'at duk wanda ka tsare shi ka kiyaye shi daga mugunci da mugun gani na tashin alkiyama fa qad rahimta hakika kai mishi rahama kiyaye ka daga mugun ji da mugun gani na tashin alkiyama kuma shine Allah ya tsare ka daga azabar wuta kita Allah ya ce fa man zuri jiha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda Allah ya nesantar da shi daga wuta ya shigar da shi aljanna to hakika ya rabauta babbar rabautuwa shine a ce baka shiga wuta ba ka shiga aljanna Allah ka samu na cikin su wadalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo mafi girma a ce mutum ya je tashin alkiyama Allah ya tsare shi bai ji duriyan wuta ba innal ladina sabaqat lahum min al-husna ulaika anha mubaduna la yasma'una hasisaha wanda shi ko duriyan wutan jahannama ba zai ji ba sai dai kawai shiga aljanna insha Allah ta'ala Allah ka samu na cikin su Allah ka yi mana gata duk wayannan addu'o'in da mala'iku suka yi Allah ka samu na cikin masu cin moriya da gajiyar wannan addu'a Allah ka yi mana albarka baki daya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi zamu dakata anan da Allah ya kai mu gobe sai mu tashi kan aya ta goma abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة